أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da ƙaddarawa shi shi ya ba mu damar sake saduwa a wannan lokaci a wannan masallaci mai taron albarka domin ci gaba da darasinmu na sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muke cikin wannan littafin mai albarka mai suna Nabiyu Rahma wallafa Professor Muhammad Sani Umar Musa rijiyar lemu rahimahullahu ta'ala a yau muna litinin tara ga watan al-muharram 1446 hijiriya wanda yau ya dace da ranar tasu'a ko wanda shi ne muwafiƙa goma wa nawa goma sha biyar ko goma sha biyar ga watan bakwai watan jiye 2024 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gama katar da faɗan gaskiya da aiki da ita idan ban manta ba yau muka ce ya yi muwafaka da ranar tasu'a wanda zan mu gani cewa satuttukan da ya gabata an yi tattunatar da 'yan uwa bayan salloli cikin masallatayya cikin wa'azuzzuka mimbari ko ina an yi tattunatar da 'yan uwa dangane da abin da ya shahi tasu'a da ashura wato Allah subhanahu wataala yana son al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah yana matukar son mu zaka ga cewa daga wannan ibada ta kare sai a baka wani sabon bonus daga wannan bonus din ya kare sai a baka wani sabon bonus yanzu ka duba duka yaushe muka yi mi Ramadan haka ne ko an gama wanda ya yi da Ramadan ne sita Shawwal an ba shi mi ladan azumin shekara alhali shi kuma azumi shine Allah subhanahu wataala ya ce as-sawmu li wa ana ujzi bihi duk aikin na adam nashi ne banda azumi Allah ya ce azumi na wane ni ke sakauta mu mutum da shi kaga aka baka ladan azumin shekara kamar ka shekara kana azumi ba a barka ba haka aka zo ibadan mi ibada wannan layanin ashir ibadodin nan bonus wannan da suke cikin farkon zulhijja an gane ko aka zo a tike da azumin ranar arfa aka zo a tike da ibadan layya ka duba manya-manyan ladodi da Allah subhanahu wataala yake ma wannan al'ummar tanadi a shekara sai a zo muharram harawa da wata tara gare shi da goma gare shi aka ma tanadin azumi guda biyu wanda mun ga can arfa ka ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana karkare zunubin shekarar da ta wuce da mai gabata wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce yana karkare zunubin shekarar da ta wuce azumin ashura wanda yau an fara tasu'a gobe ne ashura gobe ne azumin girgam din rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da ya zo sai ya isko wato yahudawa suna azumin ashura a madina sai ya ce ku tambaya me yasa suke wannan azumin sai suka ce mi sai suka ce ai rana ce wadda Allah ya tseratar da annabi Musa daga Firauna shi yasa suke azumi don girmamawa don jin daɗi da shinshinawa sai annabi ya ce ai mun yi su kusanci da Musa mun yi su kusanci da Musa saboda zaka ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su annabawa da kake ganin su ɗayan kishiyoyi ne annabawa gaba ɗaya ɗayan kishiyoyi ne me ake nihi da ɗayan kishiyoyi kamar duka ubansu ɗaya amma uwayensu mata suka bambanta menene wannan ana nufin ubansu ɗaya shari'a ɗaya tauhidi afwan tauhidi ɗaya da ibada ɗaya da musulunci ɗaya ya haɗa duka annabawa kawai shari'a ce ake bambanta musu kenan amma a sa su ɗin fondation ɗin musulunci shari'a tauhidi tauhidi shine kuma ubangiji ɗaya ake bauta ma shine nihin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mun yi kusanci da Musa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi azumin nan kama a farlanta azumi ashura sai ya kasance shi ne azumin da yake kamar farla kama a farlanta azumi bayan farlanta azumi sai ya kasance sunna muraghaba abin neman lada to ana yin ashura na gobe kenan kwana goma ga watan almuharram ashura an gane ko sai aka huddo mi sai annabi sallallahu alaihi wasallam akta mai yahudawa suna yi sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace to dan a saba ma yahudawa in Allah subhanahu wataala ya kai ni shekara mai zawa zan hada da tasu'a na tara an gane ko to Allah bai kai shi ba to yau wanda Allah ya mun muwafaka an samu an yi na tara in baka samu na tara ba goban da ya kanka bar shi zaka ji wasu suna tambaya suna cewa an yi wai gobe in baka yi yau baka yi gobe eh zaka yi gobe insha Allah wasu malamai suna cewa dan ka saba mai gudawa in karansa na yau to ka yi gobe da shi bi shi dai na goben so ake yi ka same shi ka yi azumin sha Allah sai ka saba musu Allah karwa mana ibadodin ita ce ake ce masallar cika ciki ko gobe ne ko sallar cika ciki sallar wutsiya eh duk wanda ya yi layya an gane ko yana nan wutsiya an hudda ta an rataya ta a da al'adance kama sami ake Allah mana gafara sai a huda wutsiyar rago ko abin da aka yanka sai a rataya ta ba a yadda ta ha yanzu sai ranar gobara ashura sallar cika ciki a ce in baka cika cikin ka ba Allah zai cika cikin ka da wuta to wannan wutsiyar ita ce ake tsokowa a yi da babbake ta ko sai a daddatsa ta a daddatsa ta sai a yi miya sallar wutsiya kenan sai a yi cika ciki sai a ce sallar cika ciki Allah Allah mana gafara to shi dai musulmai mumunai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ya maye maku sallace sallace naku da idi guda biyu idul adha da idul fitr an gane ko wa in kana wasu suna kiyasta sallar juma'a cikin idi amma ita bata wato cikin idi cikin wannan take wato farlai farlai to idul adha da idul fitr sune me idin musulmi guda biyu duk wata sallah da zaka ji an ce sallar kaza sallar kaza sallar kaza to bincikanta Allah mana gafara idan ban manta ba darasin mu na karshe zan mu tashi hilful fuduli menene hilful fudul rantsuwa ta mi ta a ce ma ko ta farla ko ta sura ko kuma ta jam'in fadl fadl fadl an gane ko rantsuwa ce aka sa mata rantsuwar fudul kenan menene sababin rantsuwan nan ya ne aka yi aka yi ta alal musannif rahimahullahu ta'ala malai yace hilful fudul ga tanar rantsuwar fudul ko kuma alƙawari na fudul ko kuma aliyas ta fudul sai malai yace ma sababu ha sababin da yasa aka yi ta anna rajulan min sabit qadima makka bi bid'atin fashtaraha min fashtaraha minhu al-asi bin wa'il akwai wani namiji daga mutanen zabid yake wani gari ne daga yaman ake ce mai zabid zabidaya to sai ya zo da kayan saidawa tun da maka kare furce kare furce ta larabawa sai ya shigo maka kasan har yanzu maka tana daga cikin kare furta musulunci ko an gane ko zaka je da kayanka na saidawa kai so na wani gari ka so na wani gari misali zaka ga kaya misali an shi lokacin haji ita makka da zata baka mamaki kayan ko'ina akwai saboda kowa yana dan kumsa kayan shi da yake kaiwa hatta da wannan bagaruwar makka mu ai bagaruwar makka muka sani ko ana cewa ba ta makka ba ce ta bangladesh ce ko'ina su suke da ita su da suke babba kowa su da ita makka mu kuma a zo a kawo muna ci muna ta tabarruki da ita bagaruwar makka yo mu ma daga nan ba gora ba muke kaiwa wani kasa ba ta san gora ba in ka samu kai wuce da gora za ka makka ka kai goro in ka samu ka wuce da shi dan dai ana amshewa kwaya ce a ana amshewa kauce da shi kudi kake yi kudi kake yi ka gane ko da tsada suke sayan shi dan dai ana amshewa in kuma Allah ya ba muwafaka ka tohe shi da ayoyi ka wuce su gare su kwaya ce zaka shiga musu da ita kasa wani bitin daga nan jori hamada ake amshiwa duk wannan nan ba ka shiga da goro ba to gaskiya kaga zaka ga cewa makka wuri ne wanda kowa yana kawo kayan kasuwanci nashi sai a sisseda to shi wannan daga yazo daga ya kauye gari daga cikin yaman kayan da yazo da su sai sai da ma'asi dan wa'ilu asi bin wa'il al'asi bin wa'il an gane ko asi dan wa'ilu kuma jabbeli ne sai ya hana mashi kudin shi ya ce bai badawa ya ci an gane ko asal lokacin aya akwai luwa da jungle an gane ko kawai alkawi ya akulu da'if mai karhi ya cinye wannan fable an gane luwa da jungle kawai mai karhi ya huta kan shi ya za a lokacin nan kawai sai mutum ya tashi in yana shi da karhin shi ya sa takobi ya je neman bayu mun gane kawai da kaga wanda ka yi shi karhi ka rarrabke shi ka ɗauro shi bawon ka ne ka zo ka saida shi kawai haka ne asi dan wa'ilu ya amshi ya hana mai kudin shi yanzu shi wannan zabidi din fastada ashraf quraish sai yazo ya nemi agaji ya kirawo manya-manyan quraishawa yace cikin ku daga cikin manyan ku ya amshe mani ku taimaka mani ku amso mani kayana an gane ko falam yu'inu suka ki kama mashi limakanati asifihim saboda an san asi babban mutum ne cikin su an gane ko yowa zai tunkare shi ya ce asi ba shi kayan shi saboda ka san shabberi ne kuma babban mutum ne a cikin ku to ya za a yi ka tunkare shi kuma shi ma an kai wani zalunci shi ma baya tunkare ka ba kenan sai suka kyale shi suka ki zuwa a wurin shi an gane ko ba su kama mashi ba fa waqafa inda al-ka'aba fastaghasa bi ali fihar wa ahli al-muru'a sai yazo yayi tsaye gindin ka'aba yayi nemi agaji wurin duk wasu masu mi masu alfahari ko masu mutunci da masu mutunci na gari da masu fada a shi na gari ya ce ina masu mutuncin garin nan misali ko ina wanda suka san ya kamata na garin nan ku zo ku an so mana haƙƙi na wurin asi dan wa'ilu mun gane ko a gindin ka'aba ya yi wannan kirarin fashtama at banu hashim sai banu hashim suka tattaru suka ce to a zo a yi reunion inda manyan gari ne suka amshe kaga ai mutum ɗaya ko mutum biyu bai iya amsowa sai an haɗa ƙarhi da ƙarhi an gane ko sai an haɗa ƙarhi da ƙarhi za a iya amso abin wato sai banu hashim suka haɗu da zuhura da zuhura da banu tamimin bin murra suka haɗu kuma a ina suka haɗu fida da abdullahi bin juda'an suka haɗu a gidan abdullahi ɗan juda'an su wa'innan mutanen gaba ɗaya mun gane ko fasana alahum ta'aman abdullahi ya masa abinci sun haɗu su diyawansu an gane ko kasan su wato al'adar larabawa su su samu bako har alfahari suke su samu bako har murna suke shi yasa zaka ji ana ce mai gidajensu a wali na saman tudu al'adar larabawa bakka gida cikin kwari sai dai ka hau tudu sai marowaci yake mi yake gida cikin kwari wai ka hau tudu saboda bako in ya tsinkayo hayaki ya kwaso da ya zo a bashi abinci har alfahari suke da yawan toka da suke tarawa a gida saboda ciyar da baki eh mun ga wannan hadisin kwanan nan da a wuce a cikin a cikin arabul mufrad ne ko ko cikin muwatta ne wanda yana ba da labarin salaf suna cikin gida an komen misali mun san gida an komen ko wanda ga kotan wane ga sharan wane ga sharan wane sai in dora abinci misali na dora ko mata ta ta dora kaza ko ta dora nama ana dawa mani kawai makwabci na sai yayi bako kuma bai da abe da abin bashi bakon ya zo mishi baja ko tambaya ta bai yi bai tambayan mata ta kawai da kwano zai zo ya dauki tukunye ya tare ita ya si sarfiyar nan bakon shi sai an zo ana wai wa ya ga tukunyen nan sai ya ce kai baki muka yi muka ɗoka muka ba su ya ce Allah muku albarka a cikin abin da kuka ba ba murna shi ne yanzu kai mutum ya dafa ya kawo kaji dakwalan kaji an dafa mai a gida yana jiran ya ɗauki abinci hali an ya sha abinci ya dawo makwabci ya ce a baki ya yaba kajin nan wata bai titikiyar model ce za a yi ko Allah mana muwafaka to su suna son baki kaga sai ya jaha masa abinci a nan sai suka zamna suka yi rantsuwa tsakaninsu wata halafu fi shaharil haram a cikin wato zulqa'ida kaga inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ardi ko minha arba'atun hurum wata guda hudu wata hudu ne na alfarma daga cikinsu akwai rajab ko yana da yawa akwai zulqa'ada rajab ko zulqa'ada zulhajji almuharram yanzu ma muna cikin muharram to su a cikin zulqa'ada ne suka yi an gane ko suka yi rantsuwan nan akan mi me suka ce fata'aqadu suka zamna suka kulla wa tahalafu suka rantse billahi da Allah mun rantse da Allah muka suka kulla la yakunanna yadan wahidan ma al mazlumi ala ala zalimi hatta yarda ilayhi haqqahu za su zama ini tsintsiya madaurin ki daya za su zama hannu guda su zo bayan wanda aka zalunta dan a kama mashi a kwato haƙƙin shi wurin wa wurin wanda ya zalunce shi mun gane rantsuwar da suka yi alƙawarin da suka yi suka yi alkawari ba a ƙara zalunci a makka duk wanda ya zalunci su kuma sai sun zo sun kama mashi ba ruwansu da wane ne ya zalunci ko mun karhin shi ai yanzu suna da yawa ko to sarkin yawa ya yi sarkin karhi ko mun karhin shi ko mun izza shi kaga wurin fami kusan banu fami kusan hudu ne ko biyar suka haɗu suka yi rantsu wannan ai irin strategy nan ne suka yi kawurawa lokacin da suka so a kashe annabi ko suka ce duk wanda ya kashe Muhammad kabilar shi sai sun ɗauki fansa amma kowace kabila mu doko na mushi daya kenan shi shi sai ya watsa cikin kaba'il kenan ba a iya yakin kaba'il to irin haka ne sai suka haɗu wayannan suka ce za su zama tsintsiya madaurin ki daya duk wanda aka zalunta sai sun maido mashi wato abin da aka zalunce shi sai mala ya ce ma wasun miyat quraishun hazal half halful fudul quraishawa sai suka sanya ma wannan rantsuwar rantsuwar fudul an gane ko wa qalu laqad dakhala haula'i fi fudulin min al'amr wato suka ce wannan mutanen sun shiga cikin wani al'amari mai falala ko kuma wani saura na al'amari ko kuma wata ruwaya kaje aka ce mai a cikin wanda aka yi rantsuwar nan akwai masu suna fadl fadl fadl fadl fadl har guda hudu an gane ko fadl fadl har guda hudu mun gane ko a cikin wannan rantsuwar sai ake ce mai hilful fudur rantsuwar falaloli an ga ba falaloli ba falaloli da hausa ne ake cewa falalu ko to ai ba falalu ba suna shi fadal fadal na daga mai fadal ne an gane ko wannan kenan to ba falaloli ba na hausa kuma yanzu a yare yanzu in kace mutum falalu kuma ka yi ka zage shi Allah mana gafara akwai masu falalu amma yadda isunin suna yake fadal fadal sai ne mala yace ma wa qad hadara annabi sallallahu alaihi wasallam hadha alhilf a wannan rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam hada shi aka yi ta allazi hada mu bihi sarah zulmi wanda da rantsuwan nan ce aka yi mi aka ruguje tsoro ko kuma tsoron gini na mi na zalunci tunda daga shi duk wanda ya zalunci sai sun zo sun ce babu zalunci an gane ko wannan ba aiko annabi ba wa rafa'u bihi manaratil haqq suka zo suka daga mi hasumiya da tuta ta gaskiya wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan musulunci yana cewa shahidu hilful al mutayyibina ma'a umumati wa ana gulamu yace na wato tare da ni aka zo wannan rantsuwar ta mutanen kirki masu mutane masu jiyar da daɗi kenan ko tsayib na daga abu na kwarai kenan wa ana gulam annabi yace a lokacin ina yaro fama ahabba annaliya humran ni'im an gane ko wa an an kasahu yace wallahi abin da yi fi soyuwa koda a ce za a bani humrun ni'am wato jajaye garke na jajayen raƙumma malamai yanzu suna fasara shi gaban mai kamfanin jiragen sama an gane ko akan annabi warware rantsuwar da ya ce bai zai rantse ba bai zai warware ba ya hisa wannan rantsuwar da aka yi akan a bashi jajayen raƙumma din nan a ruwaya yake cewa wa laqad shahidtu wata ruwaya annabi yace haqiqan na halarta fi dar abdullahi bin jud'ani a da gidan abdullahi dan jud'an hilfan yace wata rantsuwa ce muka je muka yi ma ahabba anna li bihi humun ni'am yace abinda wallahi abinda nake so gare wannan rantsuwa na fi soyuwa da ita wannan abin da muka yi fiye da a bani garke na jajayen rakuma ya yi sa wannan abin fiye da a bashi garke na jajayen rakuma amma muka ce yanzu misali ka ce kamfanin shiragen sama saboda kana da garke jajayen rakuma lokacin top ne kai babban kayan sufuri ne gare ka an gane ko shi ne ya ce ya fi soyuwa gare shi kenan walau du'itu bihi ila al-islam la ajabtu ya ce da a ce a yanzu an kira ni akan wannan rantsuwai ina cikin musulunci a ce ina wanda aka yi hilful fudul da su su zo a kama ga wani azalimi za a kama a wata ya ce wallahi sai na amsa an gane ko wannan shine hilful fudul a kanan kenan bala ya ce durusun wa iba darasussuka da zan mu tsama daga cikin wannan darasin da kuma abin da zan mu lura da shi daga ciki mala ya ce innal adala qayyimun mutaliqa mutliqan innal innal adala qimatun mutliqatun wa laysa nasabiyya yace idan aka ce ma adalci wata kima ce take mi infini ta tahi mutlaqa saki babu kaidi yace ba nasabiyya bace ba ta da alaka da nasabu wani ko kuma dangantaka cewa wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zaharu i'tizazu bil musharakati fi ta'zizi mabda' al adli qabla al bi'sa bi akadaini annabi sallallahu alaihi wasallam yana i'tizaz yana jin dadi yana alfahari cewa wai tun kamun wannan aiko shi annabta ya halarci wannan helpful fudul wanda da ita ce aka yi mi aka gina wato adalci tun kama a wannan kenan kaga ayin mine ne aka yi kwamba ne aka yi da zalunci aka kori zalunci wannan kuma tun kan aikowa rasulullah to dadin da yake ji tun kan annabta ya sharakata da shi aka yi wannan hilf din saboda tsayi da adalci an gane ko falqiyamul ijabiyya tastahiqul ishara biha hatta law sadarat min ahli jahiliya malam yace ma duk wani wato kima ko kuma wata alama ko kuma wata sifa ta wato ijabiya ta kirki an gane ko yace ana nuni da ita ta cancanta a nuna ka yace ko da ta fito daga mi daga lokacin jahiliya mun gane ko ko da ta kasance daga lokacin jahiliya inda abu ne na kirki kai an gane ko to wannan abu ne wanda zaka yi mi zaka yi i'tizaz da shi zaka yi mi zaka yi alfahari da shi mun gane ko yace ba walahi bane ba ta ma cancanta kai haka da ita ai kaga ita wannan hilfu din ami aka yi ta a jahiliya amma rasulullah da yake abu ne mai kyau aka yi din jahiliya abu ne wanda musulunci da bai yana san shi to annabi a musulunci ma sai yake ishara kan shi yake nuni kan shi na'am abu na uku ma da yace ma kana hilfar fuduli wa hatan fi zalamin jahiliya ita wannan hilfar fudul din wani il ne il za a ce mashi ko a cikin il na ruwa ne ko na wanda to na sahara misali ka samu wata jardin mai yi ta arziki amma cikin sahara ko ina sahara ce can sahara can sahara amma kawai kana cikin sahara na yadda kake ganin il na ruwa ana samun irin haka sai ka ga wani kewaye eh wazis almuhim to sai ka same shi wannan sai ya ce ma to ita wannan hirtu din ita wannan wazis din ce wazis ko hakuka ce ita ta ce wannan wazis din ce wadda take waha na ce ma waha kenan wannan kenan ita ce wadda take a cikin duhun duhun jahilci na jahiliya kenan duhun zalunci ko ina ko ina zalunci amma da aka yi wannan rantsuwar sai ta zama mai wannan wuri plain da free normal kawai sai ta ware mai ta fara wasa uwa da kyau kenan zalunci sai fara bacewa wa fihi dalalatu bayyana ala anna shuyu'iyyat al-fasad fi nizami aw mujtama la ya'ni khuluhi min ayi fadilati aka ce ma watsuwa na zalunci yatsuwa na fasikanci da banna in yayi yawa a cikin mujtama ai ba a ce ma a ce duka wannan mujtama menene yan banza ne bai kusancewa dole sai an samu mai abu na kirki a cikinsu an gane ko yanzu misali in ka ɗauki mine ne da aka zo halakar da mutanen sudum mai annabi ibrahim ya ce ƙala inda fi haluta ko akwai lut sai allah ya ce na hannu alamu buwan fiha allah ya ce mun san wanda suke cikin su zan tsirar da shi da mi da mutanen kirki gaba ɗaya in ya so sai a halaka sauran an gane ko su kaga da yake can su annabawa ne amma mu yanzu zamanin nan akwai hadisin da ya tabbata in aka cika banna to yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim sai a durmiyar da na farkon su da na karshen su an gane ko can in yaso a tara kowa a niyyar shi an gane ko Allah mana gafara Allah kare mu kaga shi lutu sai aka yi mi sai aka hudda shi aka ce mi wala yaltafitu minkum ahadan wamdu haisu tu umarun wa qadaina ilayhim zalika al-amru anna dabira haula'i maqtu'un musbihin an gane ko sai aka ce su su dai kar su juyo kawai su wa'annan za a ida da su bayan asuba tunda sassahe za a ida da su Allah ta yake fada mana faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil sai aka doko kasanta aka maida ta samanta bayan an burkice sai aka yi ruwan mi ruwan duwatsu daga wutar sijil haka zalika annabiwa annabi nuh da aka tashi tsirar da shi aka ce wasna bil fulka bi ayunina wahayina an gane ko can dai ka zo wa qalar kabufi ha bismillah majriha wa murtaha wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal har aka zo aka tsirtar da su aka halaka da ni sauran an gane ko to kenan shi ne aka ce ma duka duk yadda zaka gani ne zamu a ce akwai yan daba akwai yan kaza bacewar tsari to ba a rasa mutane na kirki a cikin su sai dai ko ba su yi karhi ba ko mi ko an yi karhin su kenan shi ne ce ma da wuya zaka samu mujtama a ce da wuya babu mutanen kirki yace ma misali makka mujtama'un jahili haimanat alaihi ibadatul ausan wa mazalim wal akhlaqus samima yace makka ta kasance wuri ne na jahiliya da kirki wanda ta mamaye bautar gumakai ya mamaye a cikin garin makka haka zalika zalunci kala-kala ya mamaye a cikin garin makka wanda ba iyakashi haka zalika akhlaq halaye wanda ba a so ba a kaunarsu a lokacin sun mamaye garin makka yace ba ka zulmi yace kamar zalunci war zina haka zalika zina an maida ta ado war riba haka zalika cin rashuwa cin riba adaka da wani duk akhlaqu zamima ma haza kana fihi rijalun ashabun nukhwatun wa mru'atun yace amma duk da wannan tashi har da wannan to akwai wasu mutane masu kayin kwalwa wa muru'a da mutunci na kirki ya karahu na zulm kawai su adatan su tsanin zalunci wala yuqiru na hukum bas tabbatar da shi shi ka san zalunci da kake gane shi a al'adan mutum dan adam da Allah ya yi shi bai sa zalunci a cikin shi ba an gane ko eh sai dai mutum yake koyon shi kuma sai philosophy suka ce muku me ake ce shi love violent de la nature ko dawa haka da suke jako eh ede na turviola to Allah kyauta to Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tuzalimu to shi yasa in kaga hankali ingantacce zuciya ta tatta mutum ko baka ce mai zalunci haram bane bai san zalunci hankali ingantacce zuciya ta tatta to baya shi zalunci mun gane ko an gane abu na uku mala ya ce inna zulma marfudun bi ayi sura shi zalunci da kake ganin shi ba a san shi ta kowace irin hanya ba a san zalunci bi ayi suratin kaji ko wala waqa az-zulmu ala aqallin nas ko da akan ɗan ƙaran mutane suke yin zalunci ba a san shi yace innal islama yuharibu zulma ka sani shi dai musulunci yana ya zalunci bai tare da zalunci wa yakifu bi janibil mazlum sannan musulunci yana tsaye yana tsayawa kotan wanda aka zalunta dunan nazar ila launihi musulunci ba ruwan shi da wari ne kai baki ne masara ne kai sha ne kawai in an zalunce ka musulunci yana tare da kai wadinihi musulunci ba ruwan shi kai musulmi ne kirista ne buddhist ne wane ne inda an zalunce ka musulunci yana tare da kai wa watnihi musulunci ba ruwan shi da garinka an gane ko wa jinsi musulunci ba ruwanka da jinsi ba ruwan shi da jinsin ka kawai in dai aka zalunce ka musulunci yana tare da kai kakka ga ka zalunci kahuri krista buddhist mai bautar rana mai bautar aljannu mai bautar in dai har ka zalunce shi da sunan zalunci yace Allah saka mana sai Allah ya saka mashi annabi yace wattaqu da'watal mazlum wallahi ku ji tsoron addu'ai wato wanda aka zalunta annabi yace fa inna laysa bainahu wa bainaha hijab baina laysa bainaha wa baina Allah hijabun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace ka sani tsakanin addu'a wanda aka zalunta da Allah subhanahu wataala babu shamaki da an tura le sai fa sai gare ta kaga wani a ce a tsaya ta zo bariyar ta sama ta farko da kwankwasa a'a babu wannan kaga annabi ma da za a da shi kwankwasawa ake ko a ce mana jibril sai an kwankwasa amma addu'al wanda aka zalunta shi yasa an ka zalunci mutum ya ce Allah ya isa menene a ce an yi dubu an yi dubu ake cewa ko kar magana na Hausa in bai isa ba an yi kaza kaza ko kuma Allah ya isa ba ta komi da mu sai ƙarin kiba da ƙarfin jiki daga garin jiki eh zai ƙari ƙarfin jikin aje a babbaka shi wuta Allah mada kafara Allah kare ni ka sani Allah subhanahu wataala yana yahe da haƙi da yake tsakanin shi da kai in dai baka shirka da shi duk abin da kai in baka shirka da Allah in ya ga dama sai ya ce bawa na zo kayi kaza ka sadde kai ka ce Allah nayi an yi da ma an zaluma komi ka tantance kawai kai baka garanti baka da mahuta sai wurin Allah an gane ko baka da mahuta kawai kai dai ka sadda sai wurin Allah kuma wataƙila kawai ka ta yi wuta sai Allah ya ce to na suturta ka a duniya ba wanda ya san kana yi kuma na ruha ma asiri nan ma na ruha ma asiri je kana yahi ba shiga aljanna an gane ko Allah yana mu wanda ya ga dama haka mu gane wanda ya ga dama ba kowa ba dan ka abin ya rude ka ka ce a to kai kai atakasa inda rahmani ahada sannan nan da muka yi maganar azuma ashura mun yi mantuwa mai wanda fadakarwa ka san akwai wanda suke cewa wanda shedan ya yi ihtiramu su an ce azumin arfa yana karkare shekarar gaba baya da ta gaba ashura yana karkare ne wannan shekara da ta wuce sai mutum ya zo ya yi masu ya ce shi wani zube da zunubi ko da kashi sakare kashi sakare yau walwa ta ce ma an amshi azumin naka Allah mana gafara kuma da an amshi azumin naka da kai ba kawo haɗu maganar nan ba an gane ko da an amshe shi da tsoron Allah da zai ƙari a zuciyarka ba ta bar ka ba kai tunanin wannan sai dai ka ƙara ni saboda shi in ka in ka alama an amshi aikinka kun san me yake ƙara ma tsoron Allah duk in kai aiki ka ji ba abin da ya ƙari jiya iya yau bincike aikin nan naka wallahi hatta da sallah ha inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar amma mu sallah muke ba ruwan mu mu dai zai mu sabke abin da ke kan zimman mu mu sabke mu huta tsakanin mu da Allah mun taba tsawa muka yi tunani yanzu misali nayi sallar isha misali ko in ce nayi sallar asuba to daga asuba zuwa azhar na ji ƙarin imani a raina ko ban shi ba mun taɓa tunanin nan in na shi ƙari na ga na yi abin kirki to zaka ga azawar kan in zo sai na yi raka'an nan guda hudu ina neman aljanna an gane ko in zo in yi azawar a nitse salatul muwadda ana idawa an ƙara da kawai sai ka gani wunin naka kullum yana tafiya an gane ko to kanka ga kayan azumin can kayi ka ce an yahe ba sannan zunuban da ake yahewa ba kowane zunubi bane ba sagha'ir ne kaba'ir sai da istighfari da tuba alladhina yastanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha a waccan ruwaya yace innal ladhina yastanibuna kabir al-ismi ko wal fawahisha illa lamam sai Allah yace mi inna rabbaka wasi'ul maghfira sai wanda suke yin dan lamam ɗan kananan kurakurai wanda dai ga sanan dai kaza da kaza da kaza jalalai ne ya fassara su haka sai yace inna rabbaka wasi'ul maghfira ka sani shi ubangijinka mi yalwar gafara ne to wa'innan lamam ɗin da aka yi su babu kasadi sosai haka kawai sun kubce ma ne an yaye su da ake yayewa an gane ko wannan kenan mala yace ana hudu jawazu tahaluf wa ta'ahud ala fi'il khairi wa huwa min wa huwa min wa huwa min qabil ta'awun wa huwa min qabil ta'awun al ma'ruf bihi fil qur'an qala za fi qur'an karim qala Allah ta'ala bala yace ma'ana akwai wannan inganci ka zo ku yi rantsuwa akan za ku yi aiki alkhairi ko kuma ku yi alkawari za ku yi aiki alkhairi alkawari za ku yi aiki alkhairi to sai ka ce to zo mu yi alkawari duk kwana biyu zan mu zo mu share masallaci zo mu yi alkawari duk kwana biyu zan mu yi taimako kaza in muna da halin yi zo mu yi alkawari wannan ba lahi bane balbar ma sai aka ce abin da aka yi umarni da shi da a cikin Qur'anul Karim Allah subhanahu wataala yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan suratul maida aya ta nawa ta biyu ko Allah ya ce mi ku yi taimakekeniya alal birri wa taqwa akan biyayya ga Allah da tsoron Allah ku kama ma junanku ku yi taimakekeniya wala ta'awalu alal ismi wal udwan kar ku yi taimakekeniya akan saban Allah da mi da ketare iyaka misali za a yi wani abu na alkhairi ka zo ka kama ka taimaka an gane ko duk wani abu na alkhairi duk wani abu na shari kakka ce a shi wannan kawai kuma kaka zo ka nisance shi kaka kama kan ma a biyo ta hanyarka an gane ko kan ma a biyo ta hanyarka misali ka ce shagon ka sai ka dan kara da 'yan abubuwa ka sai da kan a biyo ta hanyarka ka yi watsi da su kwata-kwata eh ka rabu da su a wuce wurin kan ka taimaka alal ismi wal udwan na biyar ce alal muslim an yakuna fi mujtama'an ijabiyan fa'ilan kai musulmi kamata ya a ce a mujtama ɗinka a jama'arka a ce kai abu ne kana abu ijabiyan abu wanda ake so an gane ko ka a kasance kawai duk abin na alkhairi babu kai a ciki a da an ce abu na alkhairi a same ka kai musulmi ciki an gane ko la an yakuna raqaman min arkamin alal hamish al hamish al ahdas fi bai'atihi wa fi bi'atihi wa mujtama'i kal ka zamanto hamish idan aka ce hamish hamish arhamul hamisha kaman in ka zo kana karanta littahi ko liver ka gane ko zaka ga an huda ka can kute hamish kaman baka cikin asalin abin kenan ka kasance cikin asalin abin yake so kakka hutau jarin din shi an keɓance ka hamish kawai saniyar ware kalka zamanto wato saniyar ware a cikin mujtama ɗinka da kuma bi aka al'adarka ya kasance kai a matsayin musulmi duk kana kakkamawa ana yi malam yace abu na shidda wannan ha darasin hilful fudul an hududu rusul ibar da yawa masu tsawo kuma ko Allah ba mu ikon aiki da su malam yace abu na shidda yaral mutatabba'il li'auda'i jaziratul arab bi sifatin ama ووضع مكة المكرمة مركزا جزيرة الدين والثقافة يرى أنا ganin cewa an gane ko duk wani mai bibiya yana ganin cewa yaral mutabbe kenan al'auda yana ganin yanayi na yanki na larabawa misali da kuma makkatul mukarrama shine shine markazi ko kuma kace mai santar na wato addini da sakafa yace wa siyasi da siyasa an gane ko ya ce ma wa waƙi uha da yadda ake tabbatar da shi annal ba'isa li ahli dama'ir alhayya ala isha'i hazal hilfi lam yakun hadisatun tata'allaqa bi munfarid wahid cewa dai zukatu dama'ir na wanda suka tattaru zukatu rayayya wanda suka tattaru aka yi wannan rantsuwai zaka gane cewa bata tattaru ba wato kan mutum ɗaya da yi shi a halhaduwa ne suka yi mutane daban-daban suka zo suka yi shi أو لبعض حقوق محدومة لأفراد معدودين ko kuma a ce a wasu wasu haƙƙi ne da aka roshe na wasu mutane shi yasa aka yi wannan rantsuwa ya ce a don ka gane gaba ɗaya ne aka yi ta balkana ba'isan ƙawiyun huwal qalbu min halatin alfa bar dai abin da ya ingizo su suka yi wannan abin abu babba da ya ingizo su ba wai ba a tauye masu wani haƙƙinsu ba ba kayan wani mutum bane aka kama nasu kawai abin da ya tungujo su ya ce babba abin shine alƙalaku min halin alfauda kamar sun takura da wato halin da makka take ciki na fauda na dera jama na bezordar na buruwi wa adami a siƙa da rashin samun confidence a cikinta allati kanat tasudu makka wa ma haulaha wanda lokacin nan wannan perturbation din da rashin confidence shine yake jagorantar makka da duk wani abin da ke kewayenta na'am wa shu'ur bil haja ila ila amal sannan abin da ya ƙara tunguzo su bayan wannan abin suna son su samu nutsuwa a ransu shi yasa suka zo suka yi wal istiqrar da kuma menene samun tabbaci mai kyau an gane ko khususan ba'dul harful harbul fujjari yace bare ma lokacin an yi harbul fujjari akwai wani yaki da aka yi shi ake ce mai harbul fujjari an yi shi ne kaisu ne da quraishi suka yi yakin suka alhadu aliyansu na kaisu aliyansu na quraishi suka hadu suka yi ta yakin a wata ruwaya suka ji annabi ya je yana yaro karami amma bai yi yakin ba yana dai rike ma wannan laizon din shi wato gidan kibiya ya aka tai da shi wannan kenan kabila kais ce da kabilan wannan quraish suka yi ta yakin nan kuma cikin shaharul lahil haram aka yi shi wani ne ya kashe wanda aka zo aka kashe aka yi waye aka yi ta yaki can dai aka zo aka samu wani ya ce ku zo ku zo a yi sulhu a tsaye da yakin nan an yaki da yawa kusan kwana hudu aka yi ana kashe-kashe babu tsakon kaudawa shi ne ake ce mai wato harbul fujjari yakin fujjar kenan kenan sai ce ma su wannan dan sun shi bayan harbul fujjar ya kamata makka ta samu nutsuwa ta ta takanta yana daga cikin abin da ya ingizo su wa hatirami huququl al wal makarimat don kuma su girmama haƙuƙuwa da manya-manya abu masu karama wa himayatul ghuraba'i wal wafadin ila makka min at-tujar was sinna yace saboda kuma a ƙara kare wato baki da kuma masu shigowa wato garin makka don tijara da kuma kasuwanci wannan shine karshen durusu wa iba Allah sa an gane shi yayi bayani da yawa an gane shi an gane shi wanda bai gane shi bai ƙara saurara ko sake shi zombi an gane shi dai ko ta fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne da gare mu Allah mana gafara shi share shi daga gidan zamu Allah ya nuna mana sati mai zuwa in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu tashi tijaratuhu ila shami wa zawajuhu bi khadijati radiyallahu anha kasuwancin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je zuwa sham da kuma auren shi da khadijatu bint khuwailid Allah ya rada ita muna ƙara tunatar da ƴan uwan mu kar da mu manta azumin ashura gobe shine azumin da ya kamata a yi wanda ba su samu suka yi na yau tasuwa ba suna iya su yi na ashura amma wasu malamai sun ce su yi shi na gobe da na sha jibi saboda saba ma yahudu wato akan wanda suke yi سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكو هدري